الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي شاب يرجع الربيع الأول جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دبو دبو da bakwai da ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatun tasrifi daga littafin lamiyatul af'al wallafar ibn malik rahimahullahu ta'ala a darasinmu na sha tara wanda za mu tashi a sabon babi babu abniyati asma'il fa'ilina wal maf'ulina wato babi abniyati babu abniyati asma'il fa'ilina wal maf'ulina to ibnu malik rahimahullahu ta'ala yake cewa كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل وكالفرات وإفر والحصول وقم رن عاكر جنب رن عاكر جنب ومشبه ثملة وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأذ والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفي fin tsayibin ashiyabin fi sauge min fa'ala. To, Ibn Malik, rahimahullahu ta'ala, ya ce babu abniyati asma'il fa'ilina wal maf'ulina. Darussan da suka gabata duka an yi bayani ne akan alfi'ilu, auzanul fi'il, tun daga as-sulasi, ar-ruba'i, da sauransu dai eh wato almujarrad wal mazid su aka yi bayani akai ba a yi bayani akan ismul fa'il da ismul maf'ul ba sunan mai aiki da sunan wanda aiki ya fada kansa to shi yasa ibnu malik ya kulla babe don yayi maka bayani akan auzanu ɗinsu. ya ce babu abniyati abniyati din na ai auzani ma'aunaye na sunayen fa'ilai da maf'ulai kuma auzani din nan kashi biyu ne akwai sama'iyya akwai ƙiyasiyya akwai sama'iyya yawwa idan ce ƙiyasiyya su ne waɗanda wato ake amfani da su a lokacin da ba a ji abin da laraba suka faɗa ba sai a narku duk abin da ake son a narku ta hanyar wannan wazanin to ya zama ƙiyasi kenan shi kuma sama'i abin da aka ji laraba sun faɗa to wani bin sai ka ga abin da ƙiyasi amma kuma laraba sun faɗi kishiyarsa to a nan sai malamai su ce to a bar kiyasi a koma ma sama'i saboda la kiyasa ma annas abin da ya fito daga wurin su to matsayin nassi yake shi kuma wannan kiyasi to ka'ida ce an gane ka'ida ce ka'ida kuma ba za ba ta kai karfin nassi ba eh to idan ba a manta ba a dama shi ismul fa'il kamar yadda muka sha faɗa da ismul maf'ul dukkaninsu ana ciro su ne daga fi'ili dukkaninsu ko kuma mu ce daga masdari eh in mun ɗauki ƙaulin basara kenan albasariyuna masu cewa kowace kowane mushtaƙi to an fitar da shi ne daga masdari to amma wannan ba zai hana kuma a yi la'akari da in za ka ciro ismul fa'il ko ismul maf'ul a yi la'akari da yanayin fi'ilinsa ba tun da fi'ilin akwai mujarradi akwai mazidi yau akwai sulasi akwai ruba'i akwai humasi akwai sudasi to kowane da yadda ma'aunin yadda za a narko ismul fa'il nasa da ismul maf'ul nashi to sai ya fara da sulasi wanda sulasi muna da fa'ala muna da fa'ila muna da fa'ula wannan guda uku ko? to sai ce ka wazni fa'ilin ismu fa'ilin ju'ila ismu fa'ilin sunan fa'ili sunan ma'aikaci ju'ila an sanya shi ka wazni fa'ilin ya yi daidai da wazanin fa'ilu eh amma fa minas sulasi minas sulasi ana nufin daga fi'ili ko mazdarin fi'ili sulasi wato ana narko ismul fa'il bisa ma'aunin fa'il ɗin daga mazdarin fi'ili sulasi amma allazi ma allazi ma waznuhu fa'ula amma sulasin da wazaninsa ba fa'ula ba kina yana nufin wani fa'ala da wani da fa'ila kenan guda biyu ko tunda ya ce as-sulasi kaga ruba'i yami ya fita humasi shi mami sudasi ya fita yanzu kenan yana magana ne akan fa'ala da kuma fa'ila to shine ina misali mu fara da fa'ala ɗin, kamar zahaba, sai ka ce mi, fahuwa zahibun, kaga zahibun alawaz ne? Fa'il. Doraba, sai ka ce mi, katala, jalasa, ƙa'ada, to shariba fa'ila kenan, shariba. alima to ka gani to wannan shi ne to wannan shi ne kiyasi duk wani fi'ili sulasi da ya zo babin fa'ala to ma'auninsa na kiyasi to shi ne fa'il ismul fa'il ɗinsa an gani to shi fa'ila ɗin nan kashi biyu ne dole sai in ya zama mai ta'adiyya ne yawwa yana ta'adiya shi fa'ila yana ta'adiya yana wato buƙatar fa'ili da maf'uli a gani kamar shariba kaga shariba muta'addin ne to shi yasa ismul fa'il ya zama mi ya zama sharibin ko to wannan shine amma shi fa'ala lazimi ne ko mai ta'adiya ne to babu bambanci duka ma'auni ismul fa'il zai zamo mi zai zamo fa'il an gane kaga zahaba ai lazimi ne amma kuma aka ce ismul fa'il dinsa zahibun to amma shi fa'ila sai in yana ta'adiya in lazimi ne to za a faɗi nashi auzanu nan gaba kinan nan da ya ce min sulasi allazi ma waznuhu fa'ula kina yana maganar fa'ala da kuma fa'ila mai tadiya yanzu me ya rage muna fa'ila lazimi da ruba'i da kumasi da mi da sudasi da mi da fa'ula yanzu mun ji hukuncin fa'ala sawa'un mai ta'adiya ko lazimi wazanin ismu fa'il ɗinsa fa'il sannan mun ji fa'ila mai ta'adiya Eh, dole ba a riƙe wannan fa'ila mai ta'adiya an gane ko? Mm. a ba daidai ba ne fa'ula ne allazi ma waznuhu fa'ula ba fa'ala ba ne to wannan shi ne wa minhu to hudin ga tana komawa ga fa'ula ɗin wa minhu ma wazanuhu fa'ula tun da ai ba mu yi fa'ula ba ko? to shi za a faɗi a wazanu ɗinsa to wa minhu daga mazdarin fi'ili sulasi na fa'ula shi ga ana narko ma'aunin ka sahalin sahal me ma'auninsa fa'alin hmm? yawwa kaga sahalin fi'ili zaka ce sahul al'amuru al'amari ya yi sauƙi fahuwa sahalin to ismul fa'il ne eh mai sauƙi kenan Allahumma la sahala to wannan shi to ma'auni na farko kenan na ismul fa'il na fa'ula eh yawwa nan mauzuna din ya kawo maka shine bai kawo maka wazani bai ce maka fa'alin ba sai ce maka ka siga ka sahalin eh ana narko ismul fa'il kamar irin yadda ake faɗa ga sahalu saboda sahalu daga sahula ne kaga fa'ula ne to ismul fa'il shine sai a ce yawwa sai a ce sahalun to haka akan ce sa'ubal amru al'amari ya yi tsanani fahuwa sa'abun ko dahuma sabiyu yaro ya kumbura fahuwa lokacin da jikinsa ya abun nan. Akan ce, Shahuma ɗalibu, fahuwa? Shahamun. Lokacin da ya zamo yana da kwanya, yana da ƙwaƙwalwa. Iza tsara zakiyan. Shahuma, shinun ha'un mimun. Shahuma ɗalibu. To wannan ma'auni na farko kenan. wazzarifi haka ai siga kazzarifi ana narko masa kaman ma'aunin azzarifi ala wazni fa'ilin to zarifin akan ce zarufa akan ce zarufa ɗalibu ai ya zama mai wayo ya zama mai kwakwalwa mai kahin basira fahuwa ya zama mai kahin kwakwalwa shine azzarif shi ne? yawwa shi ake kira da azzarifu to wannan shi ne kaga yanzu mun samu ma'aunin sannan mun samu to wannan su kuma su ne kiyasi ga fa'ula duk ma'aunin da kaga an kawo ismul fa'il daga fa'ula to ba kiyasi ba ne in dai ba sa cikin biyun nan sama'i ne an gane larabawan suka baɗe shi haka to kuma su kuma za a kawo maka su su ma za a kawo maka su guda goma ne su kuma waɗanda suka saba maƙiyasi amma kuma haka aka ji laraba na faɗa da shi yasa sai aka aji ƙiyasi aka bi su tunda su adda yaran su la ƙiyasa ma'annas wa qad yakunu af'ala To shi fa'ula ɗin na ismul fa'il ɗinsa yana iya zuwa bisa ma'aunin af'ala. Af'ala shi ne na farko. Ina misali, kama hamukar rajulu, mutum ya zamo wawa ya yi wauta, fahuwa? Ahmaku, ahmaku ne, fahuwa ahmaku, mamnu ne min sarraf, fahuwa? eh lokacin da mutum ya zama wawa to sai a ce ahmad kaga wannan ba kiyasi ba ne hamuka miya kiyasi ko dai a ce hamkun ko a ce hamiƙun shi ne kiyasi to amma kuma laraba ba su faɗi haka ba sai suka ce mi ahmaku to shi yasa sai aka kyale kiyasi sai aka zo ga mi ga sama'i eh ya yi daidai da kamar haruka haruƙar rajulu shi ma na wuta ne bilkha'i haruƙar rajulu fahuwa akharaku ya zama wawa gaɓo kenan au fa'alan haka kuma fa'ula yakan zo da ma'aunin fa'alan wato ismul fa'il kenan eh yawwa ka jabuna jabunar rajulu fahuwa jabanun ala wazni fa'alin fa'alin haruma alaihi al'amru fahuwa haramun ala wazni fa'alin eh to kaga me kiyasi ga jabuna ga kiyasi mi za a faɗa jabnun jabnun ko jabinun to amma duk ba su faɗi haka ba sai suka ce jabanun sai suka ce yawwa ya tsorata kenan haka akan ce hasunatil mar'atu idan ta kame kanta ba ta fasikanci fahiya hasanun eh imra'atun hasanun ala wazni fa'ali kaga kiyasi a ce hasnun ko to amma ba faɗi haka ba au fa'ala sai ma'auni na uku daga cikin waɗanda suka saba maƙiyasi shine ismul fa'il na fa'ula yakan zo bisa ma'aunin fa'ala ka hasunar rajulu eh kai ko hasuna khuluquhu ɗabi'unsa sun yi kyau fahuwa hasana eh ko hasunar rajulu ka ya zama kyakkyawa fahuwa hasanun eh ba akwai suna hasan ba ta ismul fa'il ne kyakkyawa shine ma'ana hasan ismul fa'il ne ai an gane ka batsular rajulu fahuwa batsalun in ya zama jarumi kenan e ba wancan na zaman banza ba a na jarunta to akan ce batsular rajulu fahuwa batsalun fahuwa batsalun to kaga mi a kiyasi ga fa'ala na ga hasuna sai a ce hasunun ko hasinin to amma ba su faɗi haka ba sai suka ce hasanu to sai mu bar kiyasi sai mu dawo sai mu dawo ga sama'i ko shine zaman lafiya sai na hudu wa kalfurati hakanan ismul fa'il daga fa'ula yakan zo bisa ma'aunin furati shine akan ce farutal ma'u in sun ka zama masu daɗi ruwa farutal ma'u ruwa sun yi daɗi fahuwa gashin haza azbun ka gani ka gani ka gani daga abu yake amma ka ga shi azbun sai zo alal kiyas don shi ma a zubal mawa ake cewa fahuwa azbun amma da aka zo ga furat sai aka saba maki sai aka ce haza azbun furatun to azbun alal qiyas furat alal samai eh gani haka akan ce shaju'ar rajulu fahuwa shaja'un adami ya zama jarumi kenan ko To sai na biyar wa ifirin, haka yakan zo bisa ma'aunin ifiru, ismul fa'il, alal, alal shizuzi kenan. Ko? Akan ce a furar rajulu, fahuwa? Yawwa, in ya zamo makiri kenan. Eh. to shine sai a ce afura ala wazin fa'ula fa huwa ifrun kaga kiyasi a ce bi afrun ko afi to amma shi ma ba faɗa ba shi ma ba faɗa ba wannan ya yi daidai da kamar a badu'ar rajulu an gane shine in ya zama bai da sa'a a wata sifa ko a ilimi ko a kuɗi ko a makami to sai a ce badu'ar rajul kul ma kuntu ta yi ismul fa'il ne ai ban zamo wanda ba iri na ba minin rusuli ma'ana akwai iri na da suka gabata albid'u shine wanda la masila lahu shi kadai ne to shi ma ismul fa'il ne to shi ma kaga kiyasi to ka gani bad'un ko badi'un to amma duk ba a faɗi haka ba wal hasuri sai na shida alal shizuz daga fa'ula ismul fa'il ko akan ce hasurar rajulu fahuwa hasurun idza kana la shahawata lahu fin nisa'i in ya zan shi ko da yana da lafiyar salo amma shi bai da sha'awa ga mata to sai a ce mi wasa yi dan ka gani ta ismul fa'il ne to daga cikin ma'anonansa kenan amma kuma akan ce a hasurar rajulu idza kana bakhilan sayi alkhuluki in mutum ya zama marowaci mai miyagun ɗabi'u shi ma akan ce hasura to ɗaya daga cikin ma'anonansa kenan yana ɗaya daga cikin ma'anonansa ya yi daidai da kama a ce ita ma mace akan ce hasuratil mar'atu duk ana faɗa ta zama ba ta da sha'awa haka wa gumrin to shi ma wancan kaga kiyasi a ce hasru ko hasirun da ba faɗa ba to wa gumrin da bakwai kenan ko akan ce gamura arrajulu fahuwa gumrin idza kana jahilan eh mutum ya zama jahili sai a ce gumru gumru akwai algamru akwai algimru algamru shine ruwa mai yawa in kawa gainin fataha algimru shi kuma shine kullaci da hasada algimru kenan fulanun zu gimrin ai dan hasada ne to gumru kuma jahili fiyo wanda bai san komai ba ga jahilci kuma ga yan wauta-wauta tare da shi ba wai jahilcin ɗaya na ba da shi ne zai a ce da shi gumru to shi ba kaga alawaz ne fa'ule hasur shi ba ban faɗi wazaninsa ba alawaz ne fa'ul to wannan shi ne gumrin fa'ulin ko? sai na takwas shi ne ya ce aƙirin ko akan ce aƙura al'amuru al'amari fahuwa aƙirun idan al'amari ya zan bai da wata fa'ida babu wata natija a cikinsa haka akan ce aƙuratil mar'atu ya zan ba ta haihuwa fahiya yawa ba a sa ta uttani sa da namiji da mata duka akirun ake cewa yani ko aqirun kaga ba a ce aqiratu ba to wannan shine kaga ala wazni fa'ilin fa'ilin
maimakon maimakon fa'ilin ko fa'ilin yawo maimakon aqirin aqirun ko aqirun Mm, to ka gani sai na tara shine me junubun ko akan ce janubar rajulu fahuwa eh in ya zan yana da idza kana gariban in mutum ya zan bako cikin mutane to sai a ce fahuwa junubun ko kuma ya kasance nesa sai ana cewa fahuwa junubun haka in ya zan yana da janaba shi ma ana cewa junubun eh to duk ma'anoninsa ne ba wai kawai sai na janaba ba Eh, ko garibi kake to fa huwa fa anta junubun kaga ala wazni fa'ulin to sai na goma wa mushbihin samila haka da wazanin da ya yi kama da awon samila shi samila bai ciki tunda kaga fa'ila ne eh akan ce samilar rajulu an gane idan ya yi maye ya sha giya ko wata ƙwaya haka hankalinsa ya gushe to sai a ce samila an gane to me wazanin samila fa'ila fa'ila shi ne shi ne wazaninsa ko eh shi ne wazaninsa an gane to ina misalin sa don shi zamila din baya ciki kawai wazanin nasa ake so shine fa'ila kamar fatinar rajulu fahuwa fatinun in ya zan yana da wayo da zaka'i Mm, shi ma ana faɗa ko khashinal makanu eh, eh, khashunal makanu fatuna kai fatunar rajulu fahuwa fatinun ko khashunal makanu fahuwa yawwa in wuri ya zama fako mai karfi to shine sai a ce khashuna Mm. in ya zan baya da taushi kenan to duk waɗannan ma'aunan alashirus abinda ya sa ba a faɗi ɗaya daga cikin waɗancan ma'aunai ba ko fa'alu ko fa'ilun saboda laraba haka aka ji suna faɗansu saboda haka abinda za ka yi ka ji sauƙi in ka samu fi'ili bisa irin wannan awon babin fa'ula kenan a gane? to abinda za ka yi sai ka duba in ka samu sama'i don dole in dai laraba sun faɗe shi to zai zo cikin goma ɗin nan in ka ga gaba ɗaya laraba ba su faɗe shi ba to sai ka koma ga kiyasi sai ka auna shi kawai shi kenan babu wata wahala babu wata wahala Eh. to yanzu mun ji ismul fa'il na fa'ala lazim ko muta'addi sannan mun ji na fa'ila mai ta'adiya sannan mun ji mun ji na fa'ula shi da ma lazimi ne Eh, shi bai taba zuwa ma mai ta'adiya ba an gane ko Mm. to kaga abin da ya rage muna yanzu ko lazim na fa'ila da kuma ruba'i da kumasi da sudasi to su za a faɗa baitukan da za su zo Eh, in mun zo darasi na gaba sai a abin nan insha Allah Allah ya samu dace sai sai fi ko lokaci na tafiya a inda mutum ya ba da kulawa to babu babu wata wahala tunda fo- fomuloli ne da ƙa'idodi a sosai